إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara durin ma markaz ahli sunna wal jama'a wanda ke gwalkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar ya muna laraba sha hudu ga watan jumadar akhira hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in da biyar wanda ya dace da ishirin da bakwai ga watan sha biyu dubu biyu da ishirin da uku muna cikin katalitar riyadu salihin na imamun nawawi insha Allah yau za mu yi darasi na hudu cikin littar riyadu salihin na sha Allah darasi da ya gabata wajen hadisinmu na daga shi sai karshe na karanta نا صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته بدعا وعشرين درجة آه سلر متم أتكين جماعة قارة تاهي وتعلمك ودا يي آه كاسوا دقيدنشي تجماعة تعلم كاسو to na fasara bid'an wa 20 daraja 25 cewa bika ba biyar kin akwai ruwar ta kawo 25 amma nan bid'un ma'ana albid'a ya dauka daga uku zuwa tara ne to amma ruwaya mun kana lafazin 25 ba ga lafazin 25 ila ruwaya da ta kawo ba ta bace nan ya kawo ta kalmar 25 amma akwai ruwaya ta matattawa da ta kawo 25 muka yi bayani karshe dai ya tabbata zuwa 27 na kuma bayanin cewa lada ba a mai ishtihadi ba a ƙirƙirar lada da ishtihadi daga nan ƙasa kaza kaza ka ce lada dubu kaza ba a yi lada na tauƙifi na tauƙifi abinda kurin an ce ne kurin ka hudu hatta na sallar salama kan shi bai tsarawa bai ƙirƙirawa abin da ya sha lada hatta da annabi sallar salama kan shi sai dai ya ce lada kaza abin da Allah ya gami shi abin da kun daga Allah kai tsaye babu wanda ya ƙirƙira lada haka kenan ƙari ya zo ya tabbata lada za mu ce limki 25 kuma da bayanin mun saba hudu ya ce lada 25 lafazin ba lada bai kawo kurin limka sallar cikin jama'a ta limka sallar da aka yi da mutum shi ɗaya yi ta jama'a ta limka ta so 27 ba maganar lada ba da mun ce ya huce maganar lada 27 domin maganar duka harafin ƙur'ani ko ne a libaci iya da hasana mace ladan goma harafi ɗaya ka karanta fatiya ka karanta fatiya ba ɗaya ga sura ga wayan na azkar tasbihi takbiri ta hannu wannan gaba ɗaya a ce lada ɗaya a san ba haka ba da mun kuma kuskure ne a ce ladan ne ba lada ake ne ba a akwai darajar ta in lada dubu za a samu sun kai cikin jama'a za a dinka ma su 27 sai za mu tashi wa ana bin abbas abdullahi bin abbas bin abdulmutallib radiyallahu anhuma an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi an rabbihi tabaraka wa ta'ala wannan ruwa ta abdullahi bin abbas kaga iya karanta da kai kana iya sa ma danka sunan babanka kaga abul abbas ake kiran shi kuma babanci abdullahi bin abbas ne kina kiran abul abbas kuma da ba lahi ba ne ba kuma irin wannan akan ce ayin kasa ma ɗanka sunan ko annabi sallallahu alaihi wasallama ko babanka ai ba ka bige shi ba a yi dai bai shigantaka ba Eh, ba baban ka baga ba wannan sunan ne ba na baka baga ba dan sa sunan Muhammadu kan ba bugun shi a ne shigantaka mai ladabi Mm, wannan ba abin da yake canza Mm, za mai ladabi to shi Abdullahi bin Abbas ke ba da labarin cewa cikin kuma ya sa wani magana daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama shi manzan Allah cikin abin da yake samowa daga wajen Ubangiji shi shi ne ka tadisi kudusi abinda Allah ne kai tsaye ba manzan Allah wannan labarin na bisa da abin da ya dangana wa Allah kuma ba tare da Qur'ani ba Qur'ani ba ne ba mutawatir kurin annabi zai ce Allah ce kaza yayi kaza kaza da abin da ya dangana wa Allah ana kai hadisi kudusi kina irin labarin irin abin da yake samarwa kai tsaye daga Allah subhanahu wa ta'ala to abin da yake maganar cewa inna Allah kataba alhasanatu was-sayyi'at thumma bayyana zalik Allah ya rubuta ya kaddara ayyuka ga na kwarai ga na banza kuma yayi bayanin ga aiki na kwarai wanda Allah ke so kuma ga na banza wanda bai so la ya bayani dalla-dalla kansu sai ci faman hamma bi hasanatin falam ya amalha katabaha Allah tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamila wata rahama ta Allah wanda ya niyyar wani abu ya niyyar kurin sai aiki kurin yi zai gadan gadan wani abu gito sai hana shi amma da gaske ya niyya aikatawa amma bai yi ba wannan niyya ta kware ta gari da yayi kataba Allah tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamila Allah zai rubuta mishi hasana lada cikakkiyar lada cikakkiyar lada ba rabin wa cikakke kamila ta hasanatan kamila wannan rahama ce ta Allah kayan niyya aiki alheri ko na bidito baka bai baka ba to baka wannan niyya da mun aka kuma cewa hanga muna cikin maganar niyya aiki ta da niyya muhimmancin niyya abin za ka yi tana tasiri cikin aiki yace wa in hamma biha fa amilaha katabaha Allah wa ashar hasanatin la sabmi'at da'if ila ad'afin kathira idan kai niyyar kuma fa'amilaha ka aikata wannan hasanakin da kai niyya katabaha Allah wa ashara hasanat Allah zai rubuta ta zai baka hasana lada goma limki goma wannan shine koyin farko sakamakon farko da za a baka bakasa da goma daga goma ne yake tashi ko kuma kana kana da goma farko daga kuma za a yi magana yanzu daga wannan goma yace zuwa 700 da'ifin zuwa linki 700 shi ma ba tsayawa akai ba ila ad'afin kafira har zuwa linki linki sama linki miliyan gaske nan za mu jira mata Allah ganin niyya ta kwarai takan sa a samu lada idan aka aikata abin da aka yi niyya ramin da Allah ke lullum kama sakamakon aikin kwarai haya zuwa 700 zuwa limtin abin da Allah su to a ce nan ƙa'ida ce rama ta Allah in dai hasana ce kurin tashin harko makana da goma yanzu kuma tafawut na daraja ɗari nawa ne 20 ne za a baka 30 ne 40 ne 100 ne dubu ne dubu ne yanzu kuma an ce ya dace da irin niyyarka da da mutaba'a niyya da mutaba'a su suke bambanta kuma lada me mutaba'a abinda kai ya daidai da yanda annabi sarye rasulama yanda za mu yi musabakar na kan san sadin da ya wuce na san hadisi ya tabbata mutum zai salla salla ce amma ladan zai bambanta zana ce wani zai salla inna rajul la yusalli salatan ما يكتب لها إلا عشرها تسعها ثمنها سبعها سدسها هكذا سبعها قول كاغون نرتي بتنزي سلا سلا شيء za a bashi lada wani ɗaya cikin goma ya ce wani ɗaya cikin tara wani ɗaya cikin takwas wani ɗaya cikin haka bakwai kenan kuna abin da kenan iyayen iya bambanta to a nan wannan abin da kana bambancin wajen khilasinka kuma da aikin da kai ya daidai yanzu misali mun kama misali na mutum ya salla hannu a suke an gama da wanda ya bi sunan annaba da annabawa ya rike hannu ba sa gama ko ba ce baka sallah ba amma dai baka samun lada yadda wancan da ya wancan sunna ta annabi da annabawa gaba daya ba kwa zauwa ladan ku zo daya wannan ya tasbihi uku wannan ya goma sun zo daya azkar kina ta kace dai kullum aiki yakan bambanta daga wannan da irin kaifiyar sallar taka da ta annabi an ce sallar tana kusa ta manzon Allah haka ladan ka yana ƙara yawa la sallar tana kusa ta manzon Allah ladan ka yana ƙara yawa kenan bambancin anan ne ake samu ikhlasi da mutaba'a kokari kokarin bin sallah kamar da shi manzon Allah ya ce sallu kamar ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yanda kuka ga ina sallah a nan kenan kaga akwai riba bangaren niyyarka bangaren muta ba ka ka yi sallah yadda aka ce ka yi a nan da ladan ka yake karuwa ke bambanta da wanda bai bi irin taka duk wani sallah gaba daya ko kare sau guda liman guda amma wannan yi wannan iya mamun ne ya yi limamin ma sallah ya yi shi lagar sallah ga abin mai to wannan kenan kenan wa in hama biha fa amila in yi niyyar aikin alheri ya aikata كتبها الله عشر حسنات ألا نعرف تامي إتا لمكي قوما إلى سبب مئة الإجر زوى لمكي قريبا كوين إلى أدعاف كثيرة زوى لمكي ثم لمكي ميوى وإن حم بسيئة فلم يعملها أما يينيا تاموب أيكي بأي كتابة كتبها الله تعالى عنده حسنة Allah zai rubuta mishi hasana lada kai niyya an mugun aiki na amma akwai ruwa ta kawo talakar min jarra'i ka bari saboda Allah ba ka je ba aikin banza ta kiya wannan bari kai ba na Allah ba ba ka samun lada kayan sayan kayan za kuma sun zube ko babu ka saka wannan ba magana lada amma ka ba da nan kasa ta jaka ta min jirayi wannan magana ta akwai ruwa ta fasara ta ka ba ko wanda ya bar aikin banza dan Allah shine ake rubuta mai hasana ba wanda ya bari ba dole ba dan Allah ya bari ba ka bari ne dan Allah kana aiki ka so kai ka kasance aikin banza wannan kasawa ce kai ba a baka lada don baka bari don Allah ba amma an ka bari don Allah za a baka hasana wa in hamma biha fa amilha an kuma kai niyyar aikin banza sai kai katabaha Allah sayyi'atan wahida katabaha Allah Allah zai rubuta maka wannan guda ɗaya ta taba da muka ba lada nama ta Allah ga bayi shi suka ce Allah wanda mutum ya halaka mutumin da ɗayan mana ɗayan shi ta tafi goma shi ɓangaren lada goma za a baka zini ɗaya amma a ci amaye gari har zinin ka yarda lada kasan taɓe ta kai gaya duk abin da kai na alkhairi aƙalla goma zuwa wani abin da Allah ya muka maka amma a ce bawa ya rika zini ɗaya ɗayan wannan ta zo ta rinjaya wannan goma kasan kwarai taɓe ta kai gaya lamun ƙarfi ta ɗauka wannan dai kenan iya karantar da mu ta magana ta mahimmancin niyya a cikin dukkan ayyuka tana tasiri a wajen aiki shi ne abin da ke wannan ruwa ya mutafakon alai وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى أواهم المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بسالي عن أبد أبن ديكي وانا مكرمتا رواية عبد الله بن عمر yana cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya bada labarin cewa in talaka talas nafar mutane uku sun huta a ce nafar daga uku yan jama'a da uku daga daga uku nafar yan jama'a ba yawan ba to amma na ga maka uku mace da na ce nafar da yan jama'a ne kin mutane uku sun huta wannan wani abu ne da yawa kana a wata al'umma annabi ba ke ba sabon shi labari wannan mutane uku cikin al'ummomi kafin sun mota tafiya hatta a wahun rubi sai kwana ya kai su ila gar kindare ya musu suna neman su yi barci suka shiga wani gara kogo kogon dutse suka shiga fadakalu suka shiga wannan garakin kogon suna cikin wannan kogo fanhadarar sakharatun min aljabal sai wani katon dutse sakhara amma a wasu sai muke mutum da ɗan dutse a ce katon dutse a ce zaron dutse a wasu dutse ma akwai jabal akwai sakhara akwai alhasa larabci an ce sakhara ungumin dutse ungumin dutse katon dutse haka shi ne sakhara an ce jabal kun tudu montagne na kurin dutse wanda suka karkata ce ya ce jabal mace ta sakara dutse wani mai tauri kawato haka da sun sakara sai wani katon dutse fanhadar sai gangaro min jabal daga saman dutsen saman kan dutse ne ba haka daga can ka wannan kaka dafuran sai dutse kawato sai gangaro fasaddat alaihi magara wannan dutse kawato sai liƙe ƙofar wannan kogonar su faƙalu yanzu kuma daman ba magana su ture shi ba ma ajara ba ya ƙashin su sai cikin shawara suka ce kai innahu la yunjiku min hadhihi sakharat illa an tad'u Allah ta'ala bisana a yau ba ba abin da zai tsiratar da ku daga wannan ma'ana ba abin da zai tsiratar da mu daga wannan dutse mu samu wuta sai mu roki Allah bisani a amalin kowa roki Allah ku roki Allah da ayyukan ku na gari kenan kowa sai dai addu'a kura sai dai mai addu'a kowa ya roki Allah da wani aiki na gari da ya ma da ya dan Allah ya roki Allah da kura wannan haka suka yi magana suka yi shawara kuma shine mahuta kura qala rajulun minhum yanzu kowa ke zai diba abin da a rayuwar shi na dan Allah kura ikhlasi sai wani a cikin wannan mutane sai ya ce yanzu kenan zai koma a dace zai zai tsakanin shi da Allah wani abu zai tsakanin shi da Allah zai munajati roki Allah kan wannan mas'ala ce Allahumma kana li abawani shaykhain kabirain ya Allah ina da uwaye biyu tsayi shekaru sun yawa sun tsuwa wa kuntu la aqbiqu qablahuma ahlan wala malan ni kuma al'adata bana cin abincin dare bana cin abincin dare kayan su sai na ciyar da su na ba sun ci bana ba iyalai na ko wata dukiya ta dabbobi ne ko mai ko bayi ne banda ba kulawa da dukiya ta ko iyalai na sai su sun ci sun kare tukwan in kula da iyalai na da dukiyata haka nake fana'a bi talabu shajar yawman falam urih alaihima hatta na ranar fana'a bi talab neman itti ya kai ni nisa da gari daga inda nake falam uriha alaihi mahatana bin dawo ba ana da mace arwa bin dawo gida ba tunda nayi nisa da yawa hatta na ma har suka yi barci wani waye har suka yi barci da gida fa halabtu lahuma gharuqahuma nazo na tatso musu madara da ake sha ba magarba da dare a matan dare fawajattuhuma na'imai da nazo sun fara barci duka biyu ya buka bayan Allah sun barci wannan abu da iyaye da kanshi da Allah ya ce Allah wannan uwaye da dan samu suna barci fakariyatu an udzuhuma wa an aqadaka qablahuma ahlan aw mala na zo suna barci amma ni raina bai so ba naki ina gudun in tada su daga barci na shi haɗe su kuma an aka duka kabla kuma ina kin in ci abinci kayan su yana cikin taraddudi wani zai yi ina gudun in tada su ilai ban san hakan kuma ina gudun ni in ci in ci su ba ita ina cikin wannan hali falabistu na zamana falabastu a wannan halin nan ta na rikice na dame ina me zai yi shi ne falabastu wala adau ala yadi ga madara a hannuna zuwa zan in sha an ba iyalai na ko ta suka barci ya ce wanne zai yi ya ce ina haka makayi a hannuna an tazir istiqazahuma ina jiran su warka da kansu ba su halaka ba hatta badika alfajar har alfajar ta keto wasibiyatu yatazagawna inda qadamai kashu a lokacin da magana kenan wuri guda suke da iyalan shi ga yara suna kuka a kusan shi yara suna kuka suna kuka babu abinci ya ce a wannan hali kenan ga makayi a nishi shi bai sha ba bai ba yaran ba uwan fuska shi ba fasta ya kaza ina nan ina wannan hali uwaye na suka falkata daga barci fashari ba ga buƙahuma suka sha abincinsu na dare madarsu wani abin da yake ka tabbatar da bakar ma abin ba diya da kana ana kuka kuma ka sai za ka baka fatawa fatawar da za ka yi sanda zai ci ya hana yara shi ya zo ya kaza wani suna bacci mai yana sun ce baccin su gwanon ya zo ba yaran ma ranar gaza kai fatawa da yawa shi dai haka yi kuma allah bai zargi shi ba har ma ga abin da allah mishi yanzu wannan abin da ya hudi sai ce allahumma ya allah in kuntu fa'altu zalika ibtiga wajhik Allah in nayi wannan aiki dan neman fuskarka dan kai Allah ne fa farij anna ma nahnu fi afan na neman fuskarka dan fuskarka Allah ka yaye mana halin da muke ciki na toshe wa kowa kenan fa farij anna ma nahnu fi min hadha sahara ka yaye mana abin da muke ciki na wannan dutsen fanfarajat shay'an infraj mana sai ta dan bude kofar ta dan bude dutsen ya gusa amma gusa wanda yayi la yastati'un al-khuruj min musu tawa amma dutsen ya gusa shi yanzu ya kare tashi ya kare a dashi abin da ya wadi ya wadi sukun ƙalar aka shi kuma ɗayan a cikin uku shi kuma shi magata shi ya ce allahumma ya allah dona mutum ya kuma ga allah ne gaya ma allah bayan da allah gaya ma allah halin da yake abin da yake bukata addu'a ce ba na shirya bane kuma ke da su ba a iya iya mun da da allah ɗayan ya ce allahumma ya allah innahu kanat libnatu amr ya Allah ina da iyal amina to zan ke shi ya dan suke uba kamar wanda kuke kana uban ko baban ka shine amin ke dan amon ka kenan wanda kuke iya maza ina da wata diyar amina muna iya maza bi da ita kana ahabba an-nas ilayya duk duniya ba wanda kake so kamar ita ina son ta kwani wa fi wata ruwaya yace kuntu uhibbuha ka ashadda ma yuhibbu rijalun nisa ina son ta sabtanan sama da yanda namiji ke san da ya mace iya kaso idan ta fa'arattuha ala nafsiha sai na nema ta ba haɗin kai ana ta rike na yi aikin banza da ita famtana'at minni ta ƙi ba na haɗin kai ta ƙiya hatta alammat biha sanatun min asirin har wata shekara yunwa abin da ke wakana na matsala ta cikin ake cikin shekara da ake na kwari ta samu matsala yanzu na cikin problem ta su yadda za ta yi ita tana ga wannan dan uwana ta da yake da hali kuma iya bukatar ta kaga a can mahuta take faja'atini فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت تتزو ينزو بكاتا تكاتا تكنت تتزو ينزو تاير دع تاير عن النبي وعلا يتشي نابات دينار دريد عشرين دينار دريد عشرين يبات أكي شرعا على أن تخلي بيني وبين نفسها ta ba ni haɗin kai in biya bukata ta da ita aikin maza fafa'alar ta yarda ta ba shi haɗin kai ya ba ta kuɗi ta amince zuke hatta idan ƙadartu alaiha sai da na sami iko a kanta a kan aikin banza wata ruwa mai wakon zaka alaiha wata ruwa ya aka ce falamma ba'attu bainar jilaiha lokacin da na zamna tsakanin ƙawahuwanta biyu kenan zai ake manza ƙalat sai yau nan bai Allah ta ce ittaƙilla wala ta fuddala khatam illa bi haƙi ka ji tsoron Allah wani kakka buɗe nan ma'ana budurcinta shi ka magana abin da ake rihewa kakka buɗe abin da abin rihe kai da haƙƙi na ba kan arbi ba ita wani dole ne ba don tana so da dole ne ba ta ba da haɗin kai amma ta san haɗarin abin gabin zai aikata ta mai wani wazi ka yi tsoron Allah wani kakka buɗe wani abin rihe an ba da haƙi ba ya ce tana gaya mana haƙa fansaraftu anha kai tsaye sai na barta wai kakka ce wai bisa jasonta a ya ce na barta wahiyya ahabbun nasu ilayya amma ba matar da suka maita kurin wannan wa'azin da ta mishi kurin ya bari amma iya santa amma na bari yace wa tarakatu dhahaba alladhi a'taytuha kuma na bar zinariyar da na bata na bar ta kyauta ta tahi kun ban yi aikin manzan ba ba ta yarda yanzu shi ga abin da yi shi ma yanzu zai fuskanci Allah ce Allahumma ya Allah in kuntu fa'altu zalika taga wajhik ya Allah in nayi wannan abin da nawa wannan bai Allah abin nan ta in nayi dan neman fuskar ka dan kai fafruj anna ma nahnu fi Allah ka bude mana ka yaye mana hali da muke ciki fanfarajat as-sakhara iya karewa shi ma dutse sai ƙara burkin idan buɗe ya ƙara buɗuwa amma gairar annahun la yastati'un al-khuruj minha ma ba sa fita daga cikin kogon ya buɗe amma ba fita akwai saura yanzu biyu sun haɗi abinda kowa yake ji yayi dan Allah wa qala thalith shi kuma na ukunsu shi ma zai fuskanci Allah subhanahu wata'ala yana gaya ma Allah wani abu da yi don Allah ya ce Allahumma ya Allah ista'ajartu ujara wa ƙaitun ajarahun a gaira rajulun wahid taraka alladhi lahu wa zahab shi kuma ce ya Allah ista'ajartu ujara na ɗauki kwadago ma'aikata ujara zaman al'ajir da ma'aikaci kurin lebura na ɗauki wasu leburori in za su mu aiki waƙaitun a jarum da suka ƙare aiki na ba kowa ladan shi amma a gara rajulun wahid banda mutum guda a cikin ma'aikata shi wannan mutumin guda tara kallazi lahu wadham ya bar ladan shi ya tafi amsa ba me gauga me ya tafi da bar shi bi amsa ba fa thammartu ajrahu hatta kafurat minhu al-amwal na ranka juya mai daga tattalin wannan lada na shi ana sai wannan a gyara a sai wannan a juya ba kaɗan Allah mai albarka ana tattalin abu ana juya abin a sai wannan a sai da a sai wannan haka aka rika mishi ya ce hatta kasuwar minhu al'amwa har dukiya ta yawa wani abu na shi ya albarka an jima bai zo ba ana nan kuma na tsoron takawa wani abin ya ware ya gama ya ware duke shi ana nan faja an yi ba a da hin an jima ba lokaci sai ga wani mutumin da ya bar lalin da amsa kai gashin da ya zo yawan ta ɓaci ne ya san ya buge ya san bukatar ne ma yake bukatar ta kashi sai yanzu ya zo faja an yi ya zo mini ba a da hin ba lokaci faƙar ya abdallah addi ilayya ajiri bawan Allah ka balla dana kaga wani wani yawa sai ma ga shi gara duk da ya zama kaza kaza yace bawan Allah ka balla dana fa qult kullu ma tara min ajal min al-ibil wal baqar wal ghanam wal raqiq duk kaga wani abu dukkanin ladan ka ne raƙumi an kaga raƙumi da raƙuma da shanu da ƙanan dabbobin har bayan da suke kula su har bayan da suke dukkan haka ne faƙar ita ya abdalla la ta ta zuwi bawan allah kaka min zgili ka ce kaka suka zole ni kaka min zgili sai da kamar ladana a lokacin nan iyaye ba shi lalashi ba ya lalace ba ya ba shi kan shi ne so jika goma ce jika guda ce jika lebura jika bibi ko jika biyu zai na ga jika biyu ka shi na akwai mana ya kare ba da neman ka jika biyu ce na miki biyu na bashi amma ya ce duk wannan abin gaba ɗaya naka ne ya ce bawan Allah kakka min izgini kakka zo ne kakka min izgini bawan Allah faƙulut sai na ce mishi la asta azubik ba ina ma izgini ba gaske magana ke kayan ka ne aka tattala suka haka kawai fa'akadahu kullahu fastaqahu falam yatruk minhu shay'a ko dan kalalo bai bashi ba yace ya rushe gadan gaba daya ya kora ba abin da ya bar mai duk ya kora ta ko da ladan kiwo ma abin da kiwo ko gobe ko kiwo ya bashi ya fara bashi lada ko kiyo ana ko lada ko kiyo gaban to ba magana ko lada ko da sai ko ga shi ko tafi kuma ka ka ba shine ci Allahumma ya Allah in kuntu fa'altu zalika ibtiga wajhaka ya Allah wannan abin da nayi in nayi ne dan neman huskar ka nayi fafarj anna man fi Allah ka yaye mana hali da muke ciki fanfara da ta sakar wannan dutse sai buɗe gaba ɗaya faharaju ya mushuru suka hoto suka yi tafiye su na menene yan uwa kamar mutum farkon kati muka yi bayani mahimmancin duk lokacin da za ka yi wani aiki kai don Allah duk lokacin da ka yi wani aiki na ibada na alkhairi yi ƙoƙarin ya ƙirƙi ka yi don Allah kaga yanzu wannan aikin inda can ba su yi don Allah ba a zai amfani su a wani kotu sun taimaka amma daman sun gina abin gagun hata da da suka yi a da suka yi mana sun Allah kenan a tun da su yi don Allah ne kodin suka yi sai yanzu ta ɓaci suke neman agaji da wannan aikin suka ce Allah in mun yi wannan Allah kwa zai Allah in mun yi wannan aikin dan ne dan kai muka yi Allah ka buɗe mana kowa da yana shi haka hudu haka ranar aiki don Allah shi ne na magana ba mu damu sun yi wani aiki a wani lokaci yanzu sun yi bukata ta zo kuma ya musu tun a duniya musu amfani kuma na karantar da mu tawassuli masharu ana tawassuli da duk abin da aka shar'anta ai duk abin da yake na ibada da Allah ce kai kana tawassuli da shi da sunayen Allah ana yi ana da sifofin Allah ana yi da aiki tsari na dare kai sadaka dan Allah ma kaza kai sadaka Allah ba ka lafiya yana mai tattara iya ta dawo mun za ku bi sadaka wa ku nema wa mara lafiya ku magani da sadaka annabi ce ku nema wa mara lafiya ku magani da sadaka kana iya sadaka Allah ba wani kina lafiya ne ana duk ana musamman da wannan abu ya tsaya da larabar sun haka su sun san da mutum da kai da san akwai ma yankan sa ta wani labarin akwai wani ta akwai wajen ka ɗari biyar aka yi katon sa a yanka kurin na shi bai lahiya ɗari biyar ka a sai ƙasa ɗari biyar sa sun sha akwai wani ganin marayu a sa a yanka ko wani ne bai na shi bai lahiya ke san a yanka kurin yar fa'ida kwarai kenan tawassuli mashru'u ne a amince da shi da abin da ya tada na ibada ne na addu'a sun Allah ne kana iya yi ka roki Allah da shi ba hana ba da yawa ɗan ɗan galgajiya sukan aibanta ahli suna da cewa ai sun ce ba a tawassuli Allah la ahli suna ya da tawassuli akwai tawassuli bid'i na bid'a shi ne suke inkari shi ko ma na suka rubuta da zaman na shirka kiran wani dan albarka wani yau nake ga wani a kan facebook wani a cikin malamai hausawa wani a gaba wani shehu a gaba iya cewa wa'annan duk muna roƙo a wajensu wani kulamin ce mana kalamin ce mana samun aljanna ya ce na rantse da allah ke rantsuwa da girman allah duk wanda yake inkarin musul wannan ilamin ce za a samu wallah kafiri ɗan wuta ne caji kalamin ce mana zama lahiya kalamin ce mana kaza kuma ya yi mana wani tawonwa mai shakka mata mai shakka mata wuta ne caji gidansu haka suke gidansu allah ba su haka allah ya da gidansu shari'uwa ne in suka lamince ma allah lamince ma a ƙari mace dole ta kuma ta kai abin ya muni ya yi to wani irin shi suke yi a ce su ce sun ce a ya ce an ce ba tausuli a ana tausuli a yin shara da kici suna Allah sifofin Allah da ayyuka na gari kira wannan iya ciki za ga muhimmancin yin aiki dan Allah gashi wani ba ma wa lahira ba a duniya to haka a lahira Allah ke bada labarin duk wanda ya aiki ba dan Allah ba sai kuma kasararin biki a kan ya sauta ma'ana ya sauta ma'ana hatta zan yau lamajidu haka Allah ce idan mace ce ja haka Allah ce idan gobe kiyama wanda yake bada Allah ba zai zo sai da kasar kaulolin ya kaulolin ya ta mirage mirage wanda kamar da take da daji sahara ko kwarta eh kamar ruwa ga kamar ruwa eh ta kamar kamar kaulolin ya ce mai kiruwa da ga nesa iya haɓe iya zawa kullum ishi wajen kari kun babu ruwa shi ma duk wanda yake bada Allah ba sai ya ne na hira ranar da yake bukatar sa karɓo ake babu dada kai a banza kullum shi na fara kyau wannan shi ne ƙarshen babi na niyya allah ba mu niyya ta ƙwarai allah samun ikhlasi na ayyukan gaba daya yanzu sai babu tauba babi na maganar tuba tuba daga ayyuka marasa kyau ya ce ƙalar ulama التوبة واجبة من كل ذنب توبة واجبة daga dukkan laifi dukkan zunubi yakan yi mutum lokaci guda iya zunubai daban-daban ga ƙarya ko ga shan giya ko ga anabuwa ga sunan dai ko ga modi duka zunubi mutum zai yi tuba daga wani ya ce ana tuba daga dinda ya shan giya ne iya modi tare da wani ɓangaren giya da na tuba akwai saura dukkan ka bari dukkan zurubin wancan ma ka bar giya zai ka bar modi ana son tuba daga dukkan zunubi kuma wajibi ne wajibi ne ka tuba daga dukkan zunubi yace fa in kanat al ma'asiyatu bayna al abd wa bayna Allah ta'ala la tata'allaqu bi haqqi adami falaha thalatha shurut in wannan saban da yake tsakanin bawa ne da Allah wadda tsakanin kai da ubangijinka ne la ta ta'allaka bi haƙƙi adam babu haƙƙin dan adam a ciki Allah ne kama dai to wannan tana da sharaɗa guda tukan tuba ta zama tuba haka ce sharaɗa guda uku ɗaya in aka rasa ta nan babu ta dan mace mai sharaɗin kaza sharaɗi kaza to abun wannan in babu ɗaya a ciki babu wani abu shi ne shari a haduwa an yi kuliya an da ma'asiya da harko ka bar wannan laihin da ka tuba a kan shi moɗi ce shan giya ce menene kaka ce he na ƙare ga giya gaban ka tuba amma ka yi da wani kwalbar ko kuwa kana irin moɗi ta doki wadda ake bugawa a wata-wata kada dai ka saya ka saya ka shiga layi kana jira a buga ka tuba amma ya amurka ya buga wani shi wani lokaci harkorokon wa'azi a amfani na yawan kalma wani bayan shekara kusan 20 wani kita ma wani magana ta mai tasiri wani lokaci kwarai ta magana ce na ce idan malam kawo ta magana ta ban tsoro magana mai ce ce ta ce yanzu za masa gani yanzu tambola da ake ta nijar ko ta waje ka sai tambola za a buga nan da kwana bakwai yanzu ya kan mutu za ka je wajen allah kana cikin modi ne ba za ka je ma allah kana ɗan modi haɗari ne wallah haka ce wajen ka kamar kafara ne kamar kafara ne a gaban ka kuna kwas ka mutu duk ɗaya da ya tambola ya je da abu da duk ɗaya kuɗi kuɗi wanda ya sayi modi wanda za a buga kwanaki kaza an iya jira a buga ya mutu kamar ka fara ne ka fara modi aka ɗauki ranka haka za ka ce ma Allah kada ɗan modi haɗari ne ya cikin yanzu da shaidan wallahi mutum ya hankali da san banza san banza ne kenan kai tsaye ka bar wannan laifi kurin inda ya kato ba wasani an yanda ma'ala fi'iliha kuma ka yi nadama amma wanda kai zina ce shan giya ce ƙarya ce ka gano yanzu ka yi rage da ce kai coma da kai ka samu damuwa a zuciyarka bi kenan ko wasalis na uku an yi azima Allah ya oda ilaiha abada ka yi niyya har abada azumi ci kuma niyya ta gaske har abada baka ƙara koma wani lalai ya ce fa'in fuke da ahadu talata lamta su shi taubato ɗaya uku wannan an ba samu ba tuba ba sautuwa ba na bari amma baka yi baka yi dama ba san tuwa ba na bari amma kuma rashin kuɗi ne babu haraka ce na samu zan koma ba san tuwa ba kenan mu riƙe abu uku wanda dole duk mai neman tuba ga Allah dole a samu wani guda uku ka bar lahin kai tsaye kuma ka yi nadama ma wanda kai kuma kana da niyya har abada ba ƙara komawa wani uku dole a same su a kan duba ta laifin tsakanin kai da Allah zai ka maka na hudu shi na magana in dai a ku haƙƙin wani shi ne kuma dole ka maida misali ɓarawo ne ko ya damar wani ko ka hainci wani ka ci amana wani to nan wani ukun kaɗai bisi ka fasa daga yau baka ƙara komawa kuma kayi nadama to kudin mutane a wajen ka ci ne akwai saura ko ka biya ko ka neman sayan maka wannan shine shine yake cewa wa in kanat al ma'asiyatu tata'allaqu bi adamiyin bi adamiyin fa shurutuha arba'a in kuma tubar tana da alaƙa da haƙƙin ɗan adam ɗan uwanka sharaɗinta kuma hudu ne da wancan hadihi salasa wannan uku na farko kuma wa an yabara min haƙƙi sahibiha ka yi ƙoƙarin kuɓuta daga haƙƙin wanda ka cuta dole ka nema yahi فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه in dukiya ce na wani material na kayan haja kayan shi ne ka ɗauka kuɗi ko wani kayan shi ka mai da mashi kayan shi wa in kana hadda ƙadafin wani hawan makanahu min au ƙalaba afo in kuwa wani ƙazafi ne ka mashi kurin ka jin da dami abin da bai yi ba to ka ba shi damar in hajji ma za a maka hajji ko ya yi maka kurin ka cuce shi da kuna ma ƙayar wuce ga zakurin don ɓata ma suna hudu da kai ba kuna cakari wa in kanat ghibatan istahallahu minha in kuma kayi da shi ne sai ka nema ya yi maka nan shi ne albani da maulawa yake cewa inda za a ce ka nemi yayiya ta ko haɗin labarin da wanda kai da shi ɗan wannan ba labarin ba zai buɗe wata ƙofa da ban taɓa ba ka aje ka faɗin kuma abu biyu ba mara kyau ya ce a wannan hali ya kame addu'a to wasu malamai sun wa albani wani malamai ta to in ka ce a yi addu'a kuma shi ya ji ya ci mutuncin shi ya ɓata su wasu abu ya mai karya kaga akwai matsala suka ce a ɗaya ne ko da ana tsoron matsala to inda ka je kai mai shirin ka mai karya ka yi da shi ɓata sunan shi sai ka koma ka warware kun ga lokaci na zo na cin kuwa laula mutum banza ne ko muna huki ne wallahi ba haka bane ashe ba haka bane wallahi mutumin kirki ne ta ce wannan yana wanke wancan abu ka zo ka warware da amma ka zo ka ci mutuncin shi yan wa ayo gidi ba ayo mahi yawa rayuwa yau wani bai yana yawa hanyoyin sadarwa mutum zai zo ya shirya wata karya amma ka yada ta wallahi ko ta warware ba mu zaba ce haka bane sun ta yake an kare da sun tijin kuma kare kuma aka kuma da biya mutane in aka warware tana shi alheri ne da yaka ba mu zuwa daga ba baya yaka abin warware har ga ma tunan shi kenan kai kaza kurin kai kaza kai ba mu koma ya warware abin ko da abin ya warware ba haka bane ba shi kenan an kare ka tafi a ci mutunci ka kenan ba da zuwa tabiya mutane kenan haka in haka san kai je ka a wani ka ba sunan shi ya ka koma ka warware akalla kenan amma abin da yake nema ya yi maka ya ce wajibu an ya tuba min jami'in zunub wajibi ne mutum ya tuba daga dukkan zunubai wajibi fa'in taba min ba'adiha sahar taubatu inda halin haƙ min zalika zam in ya tuba duk ya ce wajibi ne tuba dukkan zunubai gaba ɗaya to amma ce in ya tuba daga wannan misali yanzu iya shan giya iya modi iya ƙarya ko yana zana ya tuba daga modi zana akwai sauran kasar cin giyar ƙarya ko to ya ce a wajen malamai masu wadin gaskiya masu tattata gaskiyar magana e tuba daga zana ta yi tuba da shi da modi ta yi wannan ba ta ba kusa wata tunda bibar wannan ba bibar shan giya ba bibar ba ƙarya da shan giya ya ce wata ba ba wancan ta zanar da ya bari da wancan da wancan modi wannan ta ta yi dubashi a wannan bangaren ta yi yanzu kuma sauran sauran na laifi amma wancan laifin na zina da shan giya wancan ana yin shi shi tuba ta yi a wajen alhaq min zalika zam wa baqiya alayhi albaqi sawaran sawaran layyi su ma kuma kenan su suka saura wanda zai tuba daga kansu yace wa qad tazaharat dalailul kitab wa sunnah wa ijma'ul umma ala wujub at-tawbah yace dalilai na ƙur'ani da sunna suna da masu yawan gaske a bayyana a hili ƙarara ƙur'ani da sunna da ijma'in al'umma duka sun tabbatar da wajibcin tuba dole mutum ya tuba ga Allah sai ya ce ƙala Allah ta'ala wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun dan ya bayani ba ya bude ayoyi na Qur'ani ban ka hadisi yace Allah subhanahu wataala ya umarni ku tuba zuwa ga Allah gaba daya ya kummunai dan ku samu rabo gobe kiyama yace wa qala ta'ala astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi Allah ce ku nemi gafarar zunubanku kun ku koma zuwa ga Allah dan wa za ga wani wuri an ce kalma ce mutararrafan kalma ce wadda in wannan ta zo ita kadai takan ɗauki alwarta sai aka ce iza ijtama'a iftaraqa ko zaftarqa ijtama'a yatin kalmomi da ake cewa in suka haɗu wuri guda sai su rabu ma'ana ma'ana sai ta bambanta amma in suka rabu kowane zuwa wuri da ba tare suke ba ko da iya ɗaukar ba na ɗan wani ana ɗaukar istighfar da tuba ana ɗaukar tuba da istighfar amma nan kaga suka zo istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi ku nemi gafarar zunuban kuma ku tuba zuwa ga Allah nan kalmar farko istaghfiru ma'ana neman yahiya game da abin da ya gabata ka nemi Allah ne asalin al-ghufran amma sutura a rihi abu a suturce abu shi ne alkufara laihi ne kai an rubuta kake neman allah ya shaye wani laihin a rihi mashi amma sutura a ɓoye mashi shi ne a sutura firula ina ne dama da rubuta suke rubuta suke kenan amma ya fasarci a shaye mashi shi ne kake nema abinda kada ne kai yace sun matubu ilai ma'ana ka koma zuwa ga allah an ce mai alhududullah hudud Allah ya ababe kaza shan giya haram ƙarya haram duwatsi haram kaza haram Allah ya hudud ya ma farancin ya ma iyaka ya hana ka tsallaka wannan wurin iyaka aka yi nan ga su ƙarya ga su shan giya ga su duwatsi ga su na haƙi maza iri duk wannan Allah ma ya sama ba zai kaka ƙetara an sama kurtu sai ka je ka tsallaka kai dumu-dumu da wani mai atabaitu mana raja a rujo kenan yanzu wannan wurin da aka hana in je na je yanzu na komo a wajen lalai yanzu na komo inda Allah ke tsaya shi ne tauba a rujo kenan na komo zuwa ga Allah shi na Allah ce ku nemi yajiyar laihinku kuma ku koma zuwa ga Allah ana da bawa ya nemi gyaran alaƙar shi da Allah subhanahu wata'ala shi ne manufar magana ta kai ya ce wa ƙaunuhu ta'ala ta'ala ya aiwon lalzina amonu tubu ilallahi tawbatar da suha Allah ya kira ya kuma su imani tubu ilallahi ko kuma zuwa ga Allah ku yi tawbatar da suha sun tabbatar a hausa tugan zagan buru da yawa san bunu ba dai mai amara yara ba san bunu ba ko bunu kun san bunu wanda ya san ɗakin zana ɗakin haki da ake na ƙauye za ka wani haki na ƙanana ƙanana da shi ake yin rihin kago ko ɗaki haka shi ake yi shi ne bunu in aka zaba zai koma daga an cika ka zago shi to shi baki dai wani kuma daban baka mai da shi baka mai da shi dama shi bai kwari bai kabri ba da iya so kai kuma ana saka ruwa da shi amma daga an zago an kare daidai wani sai suka ta tubar sai tubar zagan bulu suka ta malama sa kenan ana maka yi tuba tuba halisa wanda ka tsare kenan kadda tuba ce na tuba amma rashin kuɗi ne da kana modi kana bin yan mata kana shagalinka yanzu sai da ya kare ko ba kuɗi ko da daga aiki kana shomaji kaga anan ba kiran ba ka ba bari kira ba kai ne da maka kana jira Allah kawo ka zin Allah ka dama ko ka koma kaga nan baka yi amma ba tuba kiran tuba ba tuba bace ba duk da ba a rubuta ma sabon jini amma wancan iya nan a kes iya nan a ji na wanda kai na da suna nan suna tuba sun ka tuba ne za a goge wancan ka hasa kuma kai niya ba ka kuma ba hal abada shine taubatar da su Allah ya kira masu imani ku koma Allah ku tuba tuba gangare khalisa dan Allah kuma cikakken tuba shi wata gaban abin guda hudu ka bari kai nadama kai niyyar ha abada baka komawa kuma an ka mutane ka doka ka maida ko ka nema sai maka hatta da barawo akwai tuba akwai rinka shi da Allah akwai kudin mutane to zai tuba akan shi da Allah kudin mutane ya je biya su ko da wasu yayin shi ko kuwa ba iya koma ko bisa su ma sata ta yawa isa mutanen ba ma ko me ya biya to kuma yadda ko ban ya tuba ta ta sallah da nafiloli da azumi nan ko ba kiyar sa kan biya don ya biya su ba ta wato ba ta bai tuba ya tuba ya tuba tabbas baka ci a tun baka iya baka tuba ka barawo ne ka shiga mutane a akwai tuba ya tuba haƙƙin mutane wannan iya na kan shi sai ta ibada wanda Allah ya san niyyar shi gaskiya magana shi kuma kiyama Allah ba shi ladan da zai biya mutane amma tabbata ya biya su Allah bai yi maka hakin wani daga ne kamata mu tsaya Allah kai mutarsu gaba Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته